أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أنكم في دار ممر لا دار مقر عباد الله إننا نعيش في هذه الدنيا ولكننا حتى الآن لا نفقه حقيقتها ما أن الله سبحانه سهل علينا فهمها ولخصها لنا في خمس كلمات فقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما ووصفها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فكيف نتخاصم على شيء لا قيمة له وكيف نقطع أرحامنا لأجل مال فان وكيف نضيع صلاتنا وديننا من أجل زينة زائلة علينا أن نستيقظ من غفلتنا وأن نعامل الدنيا كمعاملة الغريب للبلد ياخذ حاجته ويمضي عباد الله واسمعوا معي هذه القصه القصه القصيره كان تاجر غني يمشي في السوق فسقط منه درهم واحد في الوحل فجلس على ركبته واخذ يبحث عنه ساعه كامله والناس ينظرون إليه ويضحكون فمر به شيخ خ... شيخ كبير وقال يا بني أتضيء ساعة من عمرك على درهم واحد فقال التاجر إنه مالي فقال الشيخ وأنت تضيء عمرك كله على الدنيا وهي لا تسوى عند الله جناه بعودا أفلا كان عمرك أغلى من الدرهم؟ فبكى التاجر وقام وتصدق بماله كله وقال عرفت الآن أن من يركض وراء الطين سيتسخ ومن يركض وراء الآخرة سيرتفع عباد الله الدنيا درهم في الوحل من حنى لها كثيرا اتسخ ومن تركها لله ارتفع عباد الله كيف نزهد في الدنيا عمليا إذا عرفنا أن الدنيا لا تسوى شيئا فكيف نعاملها أوصي نفسي وإياكم بثلاث وصايا الأولى اجعل الآخرة نيتك في كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأته الدنيا وهي راغمة حتى أكلك ونومك وعملك إنوي به التقوى على طاعة الله الثانية خذ من الدنيا بقدر الحاجة وتصدق بالفاضل قال حسن البصري لا تزال كريما على الناس ما لم تتعرض لما في أيديهم اشترى ما يكفيك والبس ما يسترك وتصدق بالباقي فالمال ليس لك المال مال الله وأنت مستخلف فيه الثالثة ذكر نفسك بالموت كل يوم قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر حادم اللذات يعني الموت الذي يتذكر أنه راحل غدا لا يتشاجر على ميراث ولا يحقد على الجار ولا يسحر على مسلسل ويضيع الفجر فيا أمة محمد الدنيا كزل شجرة جلست تحتها ساعة ثم قمت وتركتها فلا تجعلها في قلبك اجعلها في يدك وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukaki mai girma mu sani cewa tsoron Allah shine kan gaba akan komi sannan mu sani cewa muna rayuwa ne a cikin waje wanda waje ne mai wucewa sannan mu sani cewa muna rayuwa ne a saman ƙasa wadda ba waje ne na tabbata ba ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa lalle ne muna yin rayuwar duniya ne a cikin duniya amma har yau ba mu fahimci ba menene hakikanin rayuwar duniya har yau mun jahilci hakikanin menene rayuwar duniya har yanzu dai kawai dai rayuwa ce muke amma a hakikance ba mu yarda ba menene hakikanin rayuwar duniya duk da ko Allah madaukakin sarki mai girma ya sauƙaƙe mu fahimtar menene wannan duniya da kanta da kuma rayuwar da muke yi a cikin duniya sannan Allah ya game mamu menene ma'anar rayuwar duniya a cikin kalmomi guda biyar a cikin alkur'ani mai girma sai Allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa ku sani lalle wannan rayuwar duniya ba wata aba ba ce ba ce wasa ce da sharholiya ba sannan ba ce kyalkyali ne ba sannan kuma ba ce hwariya ce tsakaninku ba sannan kuma ba wata aba ce ba ba ce hwariya ce tsakaninku ba wajen tara 'ya'ya da wajen tara dukiya kamar yadda ka san wannan lokaci da muke na damuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sauke ruwa duk wanda yake da gona idan ya je gonar shi gonar shi za ta birge shi saboda gonar ya ta yi tsanwa shar amma nan da ɗan lokaci kaɗan wata ɗaya ko wata biyu idan aka ebe amfanin wannan gonar aka koma to za a iske wannan gonar ba tsanwa ce ba za a iske ta masara-masara ko kuma za a iske ta ta hwara baki Allah maɗaukakin sarki mai girma haka ya siffanta mamu rayuwar duniya ma'ana rayuwar duniya ba wata aba ce ba wadda za ta jimawa ma'ana rayuwar duniya ba wata aba ce ba wadda ba ta da iyaka ma'ana rayuwar duniya wata aba ce wadda za a jin daɗi ɗan lokaci kuma ta ƙare cikin ɗan lokaci shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya ce rayuwar duniya ba komai ba ce illa wasa shi yasa a nan duniya duk wasar da aka tsira to tana da lokaci idan gasa ce aka tsira ta cin kofin duniya ta jima wata guda ta ƙare to haka duniya take kamar wasa take tana da lokacin hwarawa sannan kuma duniya za ta ƙare sannan kuma ɗan lokacin ba wani lokaci mai yawa ba ne sannan kuma Allah maɗaukakin sarki a kalma ta bi sai ya ce duniya ba komi ba ce kamar yadda ka san misalin ɗan mangwarin yanzu nan za ka sha yanzu nan za ka yadda shi kuma shi kenan ka ƙare da shi ba za ka buƙatar ɗauko shi ba ka sake aiki da shi sannan Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce duniya ba komi ce ba sai hwariya a tsakaninmu shi yasa duk abin da ka mallaka akwai wanda idan ya mallaki abu zai yi ma wani dan uwan shi hariya cewa shi yana da wane bai da ni ina da wane bai da ni na mallaki kaza wane bai mallaki kaza ba kaga wannan dan wannan ƴan hariyar da kuke yi tsakaninku ita ma wannan hariyar ƙararra ce sannan kuma lokacin ta ɗan kaɗan ne za ka iya yin hariyar yanzu a tashi shi kenan babu kai wannan duniyar ta ƙare maka sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan kuma hwariya a wajen ‘ya'ya wani zai ce ni ‘ya'yana uku kai ‘ya'yanka nawa ni ‘ya'yana goma kai nawa gare ka ni ina da aure kai ba ka da aure Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan dai ita ce rayuwar duniya sannan kuma abin hwariya ce a wajen kara kuɗaɗe sannan kuma duniya kyalkyali ce shi yasa za ka gani a cikin abincin cikanmu muna ƙoƙarin sai mun yi mai kyau sai mun yi mai daɗi abincin nan shi ma idan ka ci shi da an jima sai ka nemi wani haka rayuwar duniya take idan gini ne kai komin kyawun shi komin kyalkyalin shi idan ya yi shekara uku ruwan sama suna baya kashi wannan ginin zai zama kamar ba a taɓa yi mai wannan kwalliyar ba idan jiki ne kama kwalliya domin wani biki domin wani abu a cikin 'yan awoyi kaɗan wannan kyalkyalin ya ta yi to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kana son ka san menene ita wannan rayuwar duniya to a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya gaya menene rayuwar duniya ya ce ba komai ba ce ba ce wasa ce ba da sharholiya ba ce kyalkyali ne ba wanda kyalkyalin yana karewa ba ce hwariya tsakanin tara ɗiya ba hwariya tsakanin tara kuɗi haka Allah maɗaukakin sarki ya siffanta duniya a ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce kamar yadda ka san Allah ya sabkar da ruwan sama ne a lokacin damina shibka ta hito ta yi tsanwa shar yadda za ta ƙawata wanda ya shibka ta amma a ƙarshe wannan za a ebe komi wanda aka samu sannan kuma wannan wajen idan ka sake komawa ba za ka iske shi ba yadda yake Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ita ce rayuwar duniya sannan maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai ya siffanta rayuwar duniya sai ya ce ita duniya gaba ɗayanta tsinanna ce yadda ka ji wannan kalmai wagga duniya wadda muke ciki wadda muke rayuwa a kanta haka manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce tsinanna ce yadda dai ka san abu a ce tsinanne ne bai da wani unhwani ko to haka manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kamanta duniya sai manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da abin da ma ke cikinta shi ma duka tsinanne ne sai manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sai dai ambatan Allah shi kuma ambatan Allah yana da yawa akwai karatun Qur'ani akwai tasbihi akwai akwai hailala akwai haukala sannan maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da abin da ya shahe shi wato da masallaci da karatuttuka abin da ya shahe Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan shi kuma ba tsinanne ba ne amma duk abin da ba wannan ba ko abin da ke cikin duniya gaba ɗai manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wannan abin tsinanne ya ku uwa musulmi a wani waje manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa kun ga wannan duniya da kuke gani da a ce ta kai matsayin fiffiken wannan ƙuda wanda muka sani a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma da Allah bai bari ba kafiri ƙwara guda ya sha ruwan wannan duniya mi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake sanya nuna mu duniyar da muke ɗoka wani abu a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan duniyar ba komi ba ce rayuwar da muke yi a cikin duniya a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma ita wannan duniyar banza ce ita wannan duniyar ba komi ba ce shi yasa da tana da wata kima wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma da bai bari ba kafiri ɗaya ya zama mai kuɗi da bai bari ba kafirai su suka yi kowa fasa a duniya da bai bari ba kafirai su ne za su dinga yi ma musulmai wani abu wanda za su unhwani da shi amma da yake duniya tsinanniya ce sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya bar ma kowa yana iya samun duniya ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa idan dai wannan ita ce rayuwar duniya tsinanna ce da abin da ke cikinta sai abin da ya shahi ambatan Allah da abin da ya kama da haka ya dace bawa ya dinga ta da hankalin shi akan duniya sannan ya dace bawa ya saba da mahaifin shi akan duniya sannan ya dace bawa ya saba da abokin shi akan duniya sannan ya dace sabilin duniya ka dinga zage-zage akan duniya kai ya dace sabilin duniya wani ya ɗauki wuka ya kashe wani wadda Allah maɗaukakin sarki ya ce tsinanna ce sannan sabilin duniya ya dace a ce ka yanke zamantaka da kai da ɗan uwanka sannan sabilin duniya ya dace a ce ka wohontar da sallaka kana zanna a yi sallah ba kai ba sabilin rayuwar duniya ba saboda lahira ba sannan ya dace dalilin wannan rayuwar duniya a ce kana wasa da addininka sannan ya dace dalilin rayuwar duniya wadda ƙarewa za ta yi kasancewa ƙarewa za ta yi a ce duk wani abu da ka sani wanda zai kara ka a lahirar ka baka aikata shi ba ya dace a rayuwar duniya a jika kana zage-zage a jika kana cewa sai ka kashe wani ko kuma ya kai haka kashe wani akan rayuwar duniya kinan da haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu idan kwana ne muke yi to mu harka daga wannan kwanan idan duniyar muka sama gaba to mu sani cewa a wajen Allah babu lissahi akan duniya lissahin da ke da kwai shine akan aikin da ka aikata na alkhairi akan duniya amma akan duniya Allah madaukakin sarki mai girma bai da kasa da kowa ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu mu dauki rayuwar duniya kamar mu'amalar bako wanda ya zo nan garin duk bakon da ya zo nan garin kokarin shi ya biya bukatar shi ya bar garin na ya koma mazaunin shi to kai ma da kai da rayuwar duniya zuwa lahira abinda ake son ka mu'amalanci wannan duniya ka mu'amalance ta kamar gobe ne za ka mutuwa kamar da ka zo duniya an ce maka gobe ne za ka mutuwa ka san idan an ce maka yau ka zo duniya gobe za ka mutuwa to ba za ka yarda ka ɓata lokaci ba akan abun banza za ka ɓata lokacinka ne akan bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda lahira to don haka nan idan dai kana son ka gyara alaƙar ka da duniya to sai ka mu'amalance ta kamar bako kamar gobe za ka taya ya ku yan uwa musulmi mu saurari wata kissa ƴar ƙarama ta yi ya kasance akwai wani attajiri mai kudi yana tahiya kasuwa ya dawo daga kasuwai sai yadda dirhami guda a cikin laka a cikin cabo wanda idan ka yadda kudin a irin wannan wajen tahiya za kai kabar kudin saboda wajen waje ne mai cabo kuma waje ne mai laka waje ne wanda zai bata wanda zai bata maka kaya da yadda wannan dirhamin kwara guda kama dai buga shi ya kai jika biyar ko ya kai jika goma wannan dirhamin kwara guda sai ya zanna akan cinyoyin shi yake neman wannan dirhamin kusan tsawon awa guda kuma bai gan shi ba da yake neman wannan dirhami guda bai gan shi ba kuma akwai mutane kusa da shi sai suke kallon shi suna mashi dariya akan wannan kudin da yake nema saboda suna kallon ba zai ga wannan kudin ba sai wani tsoho ya wuce sai yake tambaye shi yake cewa ya kai yaro ya aka yi kake ɓata lokacinka a kan dirhami kwara kwara guda wanda ka da a cikin wannan caɓan sai yake ce ma lattijan nan lalle ya kasance kuɗina ne ma'ana kuɗin shi ne suka haɗi yake son ya binciko su a cikin wannan caɓan domin yana son mi domin yana son kuɗin shi sai lattijan yake ce mishi ya aka yi kake ɓata shekarunka a kan duniya ya aka yi kake ɓata shekarunka a kan duniya shi a ganin tsohon wannan zaman da ya yi yake neman kuɗin duniya ce yake ma ba lahirar shi bace yake ma a tsawon awa guda yana neman dirhami guda a cikin cabo inda ba zai ganin shi ba sai attajirin ya ce ma tsohon sai tsohon yake ce ma yaron attajiri ta ya kake bata shekarunka akan rayuwar duniya wanda bata kai kimai fiffiken sabro ba sai tsohon ya ci gaba da ce mashi shin shekarunka ba sai wannan dirhamin ba ma'ana ya tsaya ya bata awanni yana neman wannan da ya yi unhwani da shekarun shi ya ta wajen bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan attajirin sai ya hoshe da kuka da ya tashi sai ya kwashi sauran kuɗin da ke gare shi duka sai ya bada su akan sadaka sai yake cewa ya fahimci cewa lalle duk wanda yake gudu a bayan rayuwar duniya to kamar yana gudu ne a cikin cabo wanda zai bata mishi kaya ko kuma wanda yana iya kada shi kuma ba tare da ya samu abin da yake so ba ya ce amma wanda yake gudu bayan rayuwar lahira to lalle wannan shine wanda Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukakawa kinan don haka ya koyan uwa musulmi nan ma sai mu ƙara ɗaukar darasi cewa rayuwar duniya kamar kuɗinka su haɗa cikin caɓo ne wanda idan ka je nemo shi za ka ɓata hannuwanka kuma za ka ɓata kayanka kuma a ƙarshe ba za ka same su ba sannan kuma zai ɓata maka kaya amma kuma ita rayuwar lahira mu sani cewa kamar wanda ya haƙura da dauɗar duniya ne domin ya samu lahirin ya kuyan uwa musulmi idan dai muna son mu haƙura da rayuwar duniya a ga alamun cewa e mun haƙura da rayuwar duniya to lalle sai mun mu'amalanci duniya kamar gobe ne za ta ƙarewa sannan akwai wasiyoyi guda uku wasiya ta harko shine ka sa rayuwar duniya ka sa niyyarka a kan rayuwar lahira komi za ka yi ya zamanto don Allah za ka yin shi saboda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda shi duniya ita ce gaban shi komi aka yi duniya komi aka yi kudi komi aka yi aure komi aka yi a dai a hole shine kawai abin da ke gaban shi rayuwar duniya ya ce to Allah maɗaukakin sarki mai girma zai sa mashi jarabawa a cikin al'amuran shi Allah maɗaukakin sarki zai sa musu talaucin shi a kan idan shi shi yasa galibi za ka ga rayuwar duniya wanda kullum ɗumin shi shi dai watan shi ya kuɗi ko kuma watan shi ya samu kaza galibi ida rayuwa yake bai samu ba saboda niyyar shi menene rayuwar duniya to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya sa mashi talaucin shi akan hannun shi sai ya zaman to ba abin da yake so sai wannan rayuwar duniya to sai Allah madaukakin sarki ya ki bashi abin da yake bukata sai dai Allah madaukakin sarki ya bashi dama abin da ya rubuta mashi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace wanda niyyar shi kuma lahira ce yana sai ya gamu da Allah salin alin yace sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi sai Allah madaukakin sarki ya saukake mishi sai ya zamanto cewa duk abinda Allah madaukakin sarki zai bashi ba sai ya tara mai kuɗi masu yawa ba sai ya zamanto ya wadatu da wannan abu sai ka ganye yana fama da tsohon babur amma sai ka ga hankali ya kwance sai ka ga yana fama bai da wani aiki wanda, wanda kuke tunanin cewa sai in yana da shi zai iya kula da iyalin shi sai ka ga lahiya lau yake kula da iyalin shi ba komi yasa haka nan ba sai dan shi niyyar shi rayuwar lahira ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya yarda da shi wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mashi arzikin shi a cikin zuciyar shi ba akan hannun shi ba saboda idan arzikinka akan hannunka ne Allah maɗaukakin sarki ya sa maka shi wannan zai iya ƙarewa sannan kuma ba za ka wadatu da abin da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya baka ba idan ya zamanto rayuwar lahira ita ce a cikin zuciyarka to sai duniyar ta zo maka tana kaskantatta duk abin da kake so sai Allah maɗaukakin sarki ya baka bakin gwalgwado kuma sai ka gode amma duk wanda ya zamanto cewa duniya ita ke gaban shi to Allah maɗaukakin sarki zai sa mai duniya akan hannun shi sai ya zamanto duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi hari yake ya samu na gaba da shi ba tunanin lahira ke gaba ba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa wasiya ta bi wadda take nuna cewa ko kuma wadda zaka gane cewa kana nesa nesa da duniya saboda duniya ba matabbata ba ce ya zamanto cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka idan ka ci ka sha wannan abun koya yake ka ‘yan mawali shi wannan abu kada ya zamanto cewa kana tunanin sadaka ko taimaka ma wani dole sai ka tara abin duniya za ka iya wannan abu wannan ba gaskiya ba ne ana gane mai gudun duniya ne abin da ya samu ya ci ya sha to ya taimaka ma wani da wannan sauran ba za ka taɓa zamantowa mai kirki ba sai ya zamanto duk abin da ka wadatu da shi wannan sauran ka taimaka ma wani da shi sannan ya ku uwa musulmi wasiya ta uku mu sani cewa idan dai yana kana son ka zaman cewa kai mai gudun duniya ne to sai ka dinga tuna mutuwa a duk lokacin da ya dace ka tuna ta ya zamanto kana iya tuna mutuwa a cikin yininka ko da so ɗaya ne idan ka zo wajen kwana galibi an sani kwana cewa kanan mutuwa ne idan baka tuna mutuwa ko ina ba yana da kyawu a ce in ka zo kwana ka tuna mutuwa amma yanzu rayuwar da muke yi rayuwar duniya hiran mutuwa ma ba a so ana yi a wajen zama da an wara sai a ce ba a san hiran mutuwa ni kwata-kwata ban san hiran mutuwa to ko idan dai kana son duniya wannan duniya a ce ka nisance ta kana ƙoƙarin gyara lahirar ka wallahi sai kana tuna mutuwa a koda yaushe saboda faɗan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce yace ku dinga tuna mutuwa wato ku dinga tuna wadda take zuwa kai tsaye ta cire maka duk wasu gururruka da kake da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ka dinga tuna mutuwa saboda duk wanda yake tuna mutuwa yake tuna cewa zai mutu yake tuna cewa za a ɗauka shi a kai shi cikin kabari a aje inda babu kowa to lalle ne mutum zai dinga gyara rayuwar shi ta lahira ya ku yan uwa musulmi duk wanda yake tuna cewa zai mutu a rayuwar shi ta duniya to mu sani cewa ba zai dinga rigima akan gado ba koko ba zai dinga hadace hadace ba har ya kai ga dukan makami ya rigi wani sannan duk wanda yake tana rayuwar duniya a koda yaushe mu sani cewa ba shi ba hasada ba shi ba gaba ba shi ba bakin cikin makwabcin shi babu shi babu tada makan ya hankali akan wannan rayuwar duniya har inda yana tana mutuwa sannan mu sani cewa duk wanda yake tuna rayu duk wanda yake tuna mutuwa ba zai dinga ɓata dare ba a kan rayuwar duniya ko kuma ya dinga ɓata dare yana kallon filim wanda bai da unhwani a kan rayuwar shi ta duniya ko kuma ana fada ana hirarraki wanda ba su da asali idan da yana tana mutuwa cewa gobe shi yana iya mutuwa da sahi a doke shi a kai shi makwancin shi kidan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani dai duniya ba wata aba ce ba ba ce kamar icce ne ba mai innuwa yanda idan mun tashi yanzu za mu iya zuwa mu zamana a kan wannan inuwa kuma a wasu awanni za mu iya tashi daga wannan inuwan mu gusa mu sani cewa rayuwar duniya kamar haka nan ne ba wata ababa ce aba ce wadda za ta karewa kuma wadda karewarta a kusa take shi yasa idan an ce duniya ta kusa tashi akwai mai cewa bata kusa tashi ba wannan ba magana ce ba manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya jima da cewa shi da duniya ko kuma shi da tashin alkiyama an aiko shi ne kamar wanga hannayen ɗabi kenan ka sani cewa abin da ke tsakanin su ɗan kaɗan ne sannan kuma ka sani cewa wannan cewa rayuwar duniya kusa take kusa take ya rage a fahimta ka ka fahimci cewa kusa take ko ba kusa take ba ya rage ka yarda cewa kusa take ko ba kusa take ba ya rage ka yi imani cewa wannan duniya za ta tashi ko ba za ta tashi ba amma ka sani cewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawali inna matu a duna la'atin wa ma antum bi mu'jizi wannan lokaci wanda Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukar rayuwarka ka bar wannan duniya kaskantatta zai zo ko ka yarda ko baka yarda ba kuma babu wanda zai kubutar da kai akan wannan lokacin idan ya zo abinda muka wada na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuntuɓa harshe wanda muka yi Allah ya yahi mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon yin aiki da ita Allah nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kaurace mata Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa mi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa mi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha Allahumma aslih ahwalana wa aslih ahwal hukamana Allahumma aslih shabab al muslimin wal muslimat rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina Allahumma ighfir li jami'i mawtal muslimin اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي